الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن اكترى ما عونه أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده مم.
وهو مصدق مم.
إلا أن يتبين كذبه ما sha Allah malam ya ce wa maniktara ma'unan dukkan wanda ya ɗauki hayar wani abin amfani abin da ake iya yin amfani da shi kana so za ka yi aiki a cikin gidanka kuma aikin na sama ne sai aka ce dole sai an samu kuranga sai aka ce wane yana bada ta haya sai ka je ka ɗauko hayarta an gane ko? ko kuma baro burwat ana aiki a gidanka aka ce sai an samo burwat aka ce ana ba da hayata a gurin wani sai aka je aka amso ta haya an gane ku au ghairahu ko kuma wani abin amfani irin abin da ya shafi abin da mutum zai iya kyalkyali da shi yanzu za ka je ka wajen budurwarka kai ba ka da kuɗin da za ka iya siyan mantar yar jika goma sha hudu amma ka san inda ake bada su haya rana ɗaya dala ɗari sai ka je ka ɗako hayar ta ka saka a hannunka yanzu za ka yi kyalkyali ka je ka cika barkinka ta rana ɗaya ka zo ka ko kuma kai ba ka da kuɗin siyan gizina firemi amma ana ba da hayar ta jika jika rana ɗaya ka je ka ba da jika goma aka baka kumfure goma wanda yau in ka hudda wannan gobe ka sa wannan sai ka sa wancan kar ka zo gurin ta dan dai ka janye hankalinta to ka ka ɗauki hayarta to fala damana alaihi babu ramuwa babu ɗokan asara akan shi wannan mutumin da ya ɗauki hayar kayan mai ba da haya fi halakihi biyadihi cikin hallakar wannan abun amfani da ya yi a hannun wanda ya ɗauki haya da aka zo ka zo ka ajiye musu kuranga suna aiki da ita kawai garin ɗaya ya sauko kawai sai wani guri ya ɓalle to yanzu da ya ɓalle ba za ka ce kai kai kai kai kai wanda muka ba da dala arba'in yanzu wannan jaran ma ba za a ci ba dala ɗari a kai a'a ba za ka rama ba saboda ya kai ya kai nawa suka ɗauke ta haya wanda ba ta yi ba haka ɗin a wajensu wanda duka ta zama to riba to yanzu tun da wannan gurin ya tashi shi za a maida kayan shi haka nan ya gyara kayan shi saboda moriyarta ce zai ci a gaba kai ba za ka gyara mashi an gane ko ba za a ɗora maka asara ba sai dai in kayi ne kawai don Allah amma shari'a ba za ta ɗora maka ba wannan ko kuma da ka amso gizina a wajen mai ba da haya ba aro ba fa. a wajen mai ba da haya ka zo ka ajiye a shi wani ya hika dabara kawai sai zo ɗauke zama da ka tashi ka neme ta karasa to yanzu kawai in ka je ka ka gaya mashi ka ce wane gashi gashi yadda aka yi na ajiye wannan kayan yanzu da jika biliki ta ma a ciki duka an gama an doki to yanzu ba za ka rama ba malam ya ce kuma wa huwa musaddaqu shi wanda ya aka bashi haya za a gaskata shi cikin abin da ya ba da labari a kai idan ya ce karyewa ta yi ko kuma ya ce na huta kan in zo ne naga an ɗauke ta in dai a hannun shi ne amma yanzu shi da ya ɗauko hayar yanzu ya kawo kuran gana za su yi aiki kawai sai la sai metir ya ce wallahi yau za su samu aiki yanzu kai kuma kaga in ka maida ta ma zo a fara ta za ta kawai ka ɗauka ta ba wani wani zo ka yi aikin da ya raba mu da makami ma ibada ne kace in na maida mishi wani zai je ya ɗauka kace ni ko ina bakin ciki yau in yi asarar kuɗin na wannan da ka ba wancan sai ta karya a gure shi to yanzu wancan sai ya rama ta tun da ba biya dika ba ce gane ko shi ne ce kuma illa an ya ta bayyana ka zibuhu sai dai in ƙaryar shi ta bayyana a fili karara da ya ce wannan gizinar an sace ta tun shekaran jiya da dare shi kuma wani ma ya ganta ya sa ta jiya wani ya gan shi ya sa ta jiya kenan yanzu da ya ce shekaran jiya da dare an yi ƙarya ya yi ƙarya a ciki ko kuma ya ce an ɗauke ta an sace ta wani ya ce a'a na ga wata kuranga a cikin ɗakin shi kaga a nan ta bayyana ka yanzu shi kenan kai tsaye sai a je a kama shi a kai shi kotu ko ya rama ko kuma ya ɗauko wanda ya koya shi
والصناع ضامنون لما غابوا عليه Mm.
عملوه بأجر أو بغير أجر malam ya ce wasuna'u masu sana'o'i na aikin hannu masu aikin hannu nuna lima ghabu alaihi za su rama dukkan abin da za su iya ɓoyuwa ne da shi duk abin da za su iya ɓoye shi a cikin gidansu ko kuma su ɓoye shi a wani guri ba tare da an gan shi ba to idan ya hallaka dole ne su rama shi tela ka kai wa tela yadinka zai ɗinka maka sai ya ce maka an sace mishi sai ya ce an sace wannan yadin yanzu yadi kwamfule ɗaya zai iya tela zai iya ɓoye shi ko ba zai iya ba ko kwamfule goma ne zai iya ɓoye shi to yanzu kana da lo- a lokacin kana da damar ka tatse kayar baya ka ce kai fa sai an rama maka kayan ka ce na ji labari dama an ce a wannan shagon ba a wanyewa lahiya in aka kawo ɗinki in dai yadi mai kyau ne ka kawo ba a zama lahiya da sai rama maka kayan an gane ko ko kuma kafinta kafinta ka kawo da kai jijin ruwa sai ikiya zo kan sayo ka kawo mishi gyara gyara na kujerar ka kujerar ka ta kare sai kawo mishi gyara ya ce gobe a zuwa ɗauka kawai da dare kawai washe gari da ka zo ya ga- ya ce ai an sace ta kuma kujerar da za a iya ɗauke ta a ji a ɓoye to za ka iya tasa kayar ba ka ce sai ya rama maka kayan ka to yanzu a nan sawa'un amiluhu bi ajirin au bi ghairi ajirin duk ɗaya ne wannan aikin da za su maka ka ba su haƙƙinsu ko kuma sun ce kyauta za su yi maka da ka zo ka shi dama wannan kin telan mutumin ka ne wannan rigar ta nake so a mata sere nawa zan bada a ci haɓa wani da dan sere rigar ka sha za ka ce gaba da wani abu kawai da shi kenan gobe an an kawo maka ita kawai sai ka ji ya ce maka an sace to yanzu kana da dama ka ce to wallahi ka biya ni dama ni tun da naji kana cewa bai na bada ba ko biya na san abin da kake so ga mun kana da dama ka ce sai an rama maka ko kuma shi kafin ta ka kawo kujerar ka ya ce haɓa karma kallawa mu dai kawai a yi ta sa mu cikin addu'a sun yi ce an zaje ka ba ka yi hali da girma ka ce to ba damuwa Allah ne ya aiko ma kadarun la haka kadari
نعم so ولا ضمان على صاحب الحمام walau damana ala sahibil hammam malam yace babu dokan asara babu ramuwa ga ma'abucin gidan wanka mutum ne yana da gidan wanka to mutum ya zo shi ya yi wanka a wannan gidan wankan nashi sai yadda kuɗin shi daga baya sai ya zo shi nema ya ce ai shi anan yadda wannan kuɗin nashi to ba zai ce ba wanda yake shugaban mai gidan wankan nan shi zai rama mishi kuɗin shi saboda ai shi shu- mai gidan wanka shi ba shi bai ke shiga yake wanka shi ko yanzu wannan ya zo shi ya ba kuɗin ka ya shiga ya wanka daga wutowa ya ce bari in shiga in leka an gani ko mance wani abu ko bai mance ba zai iya yiwa wani lokacin kai kana cikin wankan ma wani zai zo shi yana jiran ka hoto ya shiga yanzu in kace zai rama maka ya ne zai babu ramuwa a kan shi kawai in dai a gidan wanka ka yadda kuɗin ka to kaya asara نعم ولا ضمان على صاحب السفينة haka nan babu ramuwa ga wanda yake ma'abucin jirgin ruwa direba na jirgin ruwa idan kayan ka ya bata a cikin jirgin ruwa ba za ka ce ba sai ya rama maka saboda shi aikin shi tuka jirgin ruwa ba aikin shi ba kula da kayan nan نعم ولا كراء له إلا على البلاغ wala kira alahu kuma direba wanda yake mai jirgin ruwa baya cin kuɗin hayar mutane kuɗin ɗokan mutane baya cin shi ya zamanto halal kin shi illa alal balaghi sai in ya kai mutane gurin da ya dace da a kai su idan ya tsallaka su daga wannan gabar ta wannan teku zuwa waccar gabar to a wannan lokacin ne ya ci kuɗi ya ci kuɗin shi amma ba zai ce ba shi tun da shiga ya ce to kowa sai ya bada kuɗin shi نعم idan ya zamanto ana samun irin mutanen banza wanda ya ka tsallaka su daga can kuma ku sha ta hayaniya da su su ce ba su da kuɗi to yanzu dalilin wannan sai ka zamanto tun daga yana kana amsar kuɗi Ya, amma abin da yake sananne a shari'a ko mota ta haka sai an kai ka inda kake bukata sannan za ka bada kuɗi ya irin kabu kabu ne idan aka ɗauke ka ba tun kafin a fara tafiya ba za ka ɗauki kuɗi ka bada sai an kai ka inda kuka yi magana sannan za ka ɗauki kuɗi ka ba gairu marhum irin wacce ta ba madmun ya go Eh, madmun.
Mm, kwarai.
kuma shi kamar yanzu rashin ramuwa kamar irin wanda suke zandar murya Mm.
rigobi su ma Rashin shi ya ramuwa.
mutu eh ya ɓata ba za ta rama ba kuma ba sa ba ramuwa za ta rama ba insha Allah. ولا بأس بالشركة بالأبدان Mm, إذا عمل في موضع واحد عملا mm, واحدا mm.
أو متقاربا masha Allah malam ya ce wala ba'asa babu laifi bisharikati bil abdani da yin tarayya da ƙarfi na jiki eh babu laifi ko biyu kuna so za ku tona wa wani salga ku zo ku yi tarayya a cikin tona wannan salga kai kana aikin noma ni ina aikin noma to babu laifi yanzu idan na samu aiki daga bangare na mu zo mu yi da kai kai ma idan ka samu aiki daga bangaren ka ka zo mu yi tare an gane ko shine malam yace amma da waɗansu sharuɗa guda biyu na farko idza amila fi mawdi'in wahidin amalan wahidan idan za su yi aiki a guri ɗaya ne kuma aikin kala ɗaya ne gona ce za ku nuna aiki iri ɗaya ne ko kuma gonar ɗaya ce ka ce mishi kai kamo daga tsirin gabas ne in kamo daga na yamma ko kuma ka ce mu raka yi tare ina maka hoshi kana tishi in na gaji sai in yi hoshi kai ka yi tishi eh, kai kai hoshi ne in yi tishi an gane ko to ya halitta yin haka ne shine amalan wahida ko kuma harkar kasuwanci eh, ya zamanto kai taɓa ne in taɓa akwai shago ne naku na kogo kai ka zamanto kwantabul yau shi ya raka zamanto mai meka abu in aka yi ciniki shi zai raka ɗauka yana meka musu kai ma gobe in aka zo yanzu yau da dare in yi ku zauna ku da sai gobe in aka zo shi ya zama kwantabul kai ka zama mai meka abu ya halitta yin haka ne aw mutaqariban ko kuma ya zamanto yayi kusa da juna wajen aikin ya zamanto yayi kusanci da juna ya zamanto yanzu gona ce da kuka zo aka yi magana za ku nome ta za ku yi mata tono yanzu ya ga cewa ne saboda kai yanzu na fi ka sauki wajen noma yanzu ka yi noman ka- ka yi tonon ni in yi noma in ma kare yanzu tun da jika shidda ce ya bada sai in ɗauki jika uku da rabi in baka jika biyu da rabi tun da kowane yanzu noma ba gami ya hito na wahala ta fuskar yadda za a ɗauki lokaci ana yi yadda za a ɗauki lokaci ana yi to tono ba za a ɗauki lokacin da ake noma ba ana yi Kaga yanzu musamman irin tonon mu na zamani ne yanzu Mm, eh, Daren da mabanda.
eh. to wannan kaga yanzu ba za ka haɗa wahalar su ko kuma ya zama to yanzu a shagon kai akwai ƙarfi amma kuma babu ilimin rubuta babu ilimin karantawa kaga ya zama to kai ƙarfi ni dabara za ka eh kai ka raka ɗaukan abinci kana badawa Mm.
ni kuma ina rubutawa ina lissafi ina amsar kuɗi ina sa'a a ciki da dare in yi sai a zo a yi lissafi ya halitta yin haka nan Na'am.
Na'am.
وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما to a nan fa abin da za mu gane fa, wajen aiki da jiki ba sai in kuna da jari ba shi dama da aka ce lahiya jarin talaka haka ne noma in zaka je ka bakka da kobiya zaka je ka samu wani abu to shi ake nufi irin aikin da baya buƙatar sai ka je kai sai ka hudo kuɗi ka bada na hudo kuɗi Na'am.
na bada ash-sharikatu bil abdan kenan to yace haka nan wata juzu sharikatu bil amwal haka nan ya halitta yin tarayya a cikin mu'amala ta dukiya ya halitta yin tarayya kai ɗaya in kaga cewa ba za ka iya ba gudanar da al'amuranka saboda uzurruka sun yi maka yawa to ya halitta ku yi tarayya da ɗan uwanka za ka ga cewa sahabbai yawancin su haka suke yi نعم Eh, kowa za ga yana da kai soban kasuwancin shi in ka je ka yau gobe ni in je ni rar da ka je ka ni in je in zauna a fadar manzo Allah in ka zo da dare in je in sauye maka abin da na samu a wurin shi kai kuma gobe ka je gurin manzo Allah ni in je kasuwanci idan na zo ne sai ka zo ka ka sauye mu haka suke ta yi ya ce ala an ya kunar ribahu bainahuma akan ya zamanto abin da zai aiku a cikin wannan dukiyar tasu za su raba a tsakankanin su ita ce riba da haka ce riba ita ce dukiyar da ta samu ta zamanto ta fito ce daga cikin dukiyar ta asali an gane ku almalu idza tajaddada ta'ammalin ita ce ake ce mata riba dukiya idan ya zamanto daga cikin dukiyar ta fito Na'am.
ana ce mata riba amma in ya zamanto yanzu kai kana da wani dan uwa kuna harkar kasuwanci misali a zandar kana da wani dan uwa a maradi yanzu da kuka zo kuna hira kawai ranar dan uwanka da zai zo, to wani anan kake kace wallahi anan muke ga shi wannan ai shago ne muka buɗe ne yin shekara uku to kuma haka wannan karanjin kace wallahi jari ne babu kasuwancin da gobe sai ce ba damuwa sai ya shiga cikin motar shi ya ɗauko miliyan guda ya baka ko banka yana kallo wannan ba zai ce ba kula ba wannan taka ce dukiya ce wanda ta jaddada ta amalin ba daga cikin dukiyar ku ba ta wuce. wannan hanyar shi ce Allah ya kama shi to wanda za a raba ita ce wanda ta jaddada ta amalin an gane ko bi qadari ma akhraja kullu wahidin minhum gurgudan yanda kowane ɗaya daga cikin su ya fitar daga ajihun shi idan ya zama to yanzu kayan namu jarin namu duka miliyan biyu ce sai ya zama to kai ka bada miliyan ɗaya da ɗari shida ina bada jika ɗari to yanzu in aka zo kullum in aka samu riba lissahin da za a yi lissahin yanzu riba in mun samu ta jika ishirin to ba za a ce baka ɗauki jika goma ɗauki jika goma saboda kai kuɗinka ya fi nawaya kenan yanzu kowace miliyan guda tana da nawa jika goma tunda jika ashirin ce ko to yanzu kowace miliyan guda jika ɗari nawa ce
goma to shikenan kai yanzu a cikin miliyan guda ta farko dama ta kashe ka huda Cikar jika ka goma goma ta kashe to yanzu ka ba da ɗari shida yanzu a cikin jika goma ishirin jika goma sha shida za ka ɗauka shi mai jika hudu ka ba shi jika hudu ya je shi dama ɗari huɗu a ba shi shika eh, Na'am.
hudu a ba shi jika hudu ba Na'am.
shi ne biya ƙadari ma a kharaja kullu wahidin min huma na'am wal amalu alaihi ma wal amalu alaihi ma kuma aikin su za su dinga yi tare shi ne akan su wajibi ne sadaka ya akan su na'am amma ba za ka ce batun da ni ina da ɗari miliyan ɗaya da ɗari shida kai mai ɗari hudu jarinka kaɗan ne ka je ka raka yi kai ɗaya kuma aka samu riba a ce kuma za a raka hudda iri yadda aka yi da su Mm.
A'a. sai dai ka ce to tun da kai jarin kaɗan kaɗan ne jika ɗari hudu ce ni ga miliyan ɗaya da ɗari shida to yadda ya kamata a yi ka raka zuwa kana zama a shago tun da ni ka ga harkoki sun yi yawa. amma in aka samu riba sai mu raka kashi mu raba a raba gida biyu ka ɗauki rabi ɗauki rabi Mm-mm.
an gane ko No.
yawwa bi qadari ma sharata min ar-ribihi li kulli wahidin minhum minhuma gwargwadon yadda suka sharɗanta na ribar ga kowane ɗaya daga cikinsu yanzu shi wanda yake da miliyan ɗaya da ɗari shida aikin da zai yi sai ya fi yawa ga wanda yake da jika ɗari na'am Mm, maka rashi wala yajuzu.
babu shi ne Mm, wala yajuzu an yakhtalifa ra'sul mali wa yastawiya fi ar-ribihi malam yace wala ya juzu bai halitta an ya talifa an ya talifa ra'asul mali asalin dukiya ya sha bambam a samu saɓani a wajen asalin dukiya kai ka samo jika ɗari shida ni na samo jika ɗari biyu to kuma a ce wa yastau ya fi rubihi sai daidai da daidai a wajen riba Na'am.
bai halitta bayan haka nan Eh, an gane sai dai ka sa 200 a cikin 600 ka sai ka ajiye 400 ka ajiye shi ni 200 kai 200 sai mu raka harkoki Na'am.
kullum mu raka rabawa amma a ce kana da 600 yana da 200 kuma ya zama to duk abin da aka samu za a raba daidai Mm.
kuma tare muke shan wahalar bai halitta bayan haka Allah ta'ala alam. darasi ne